اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اصلح عقبتنا في الامور كلها واجرنا من كذب الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم wa da yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a kawai da muka saba da mu ci gaba da karatu muna alkurani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gida mai girma sarkin lamba jiya mun kwana aya ta biyu wadda kuma shi ne nuna mana karshen wa'annan annabawa da karshen kissar wa'annan annabawa da aka jero su a jere yau za mu tashi kissa wadda take babba ita ce kissan annabi musa alaihi salatu wasalam bayan da allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari wato kenan na wayannan annabawa da al'ummominsu da abin da ya faru da su sannan sai ci gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim thumma ba'athna min ba'dihim musa bayan wayannan annabawa sun kare jama'ansu sun kare sai muka tayar da annabi musa wato kenan a bayansu ai wato kenan a bayan waɗannan manzanni da suka gabata a rasul al-mutaqaddim zikirhum wanda aka ambace aka ambace su a baya Allah sai ce mun aiki annabi Musa bi ayatina da ayoyinmu ai wato kenan da hujjoji wa dalailina albayyana da dalilanmu wanda suke bayyanannu mun aike shi ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa huwa mulkul masr shi kuma fir'auna shine sarkin kasar misra a wannan lokacin zamanin annabi Musa da haka muka aike shi zuwa gare shi wa mala'i da kuma wato kenan mutanansa mala'u jama'a yake nufi mana an aiki annabi musa zuwa ga fir'auna da jama'ansa wani lokaci kuma mala'u yana nufin manya-manyan shugabanni don haka allah maɗaukakin sarki ya aike su annabi musa zuwa gare shi amma abin da yake faruwa shine fazalamu biha sai suka zalunci kawukansu a dalilin wannan ayoyin aiwa to kenan jahadu suka musanta abin da annabi musa alaihi salatu wasalam ya zo da shi wa kafaru biha suka kafirta da shi zulman minhum saboda zalunci daga gare su wa inadan da kuma taurin kai kamar yadda Allah madaukakin sarki a wata aya yake cewa wajahadu biha wastaykanatha anfusuhum zulman wa uluwa sun yi musu da ayoyin da Allah madaukakin sarki ya aiko musu daga bakin annabawa alhali suna da yaƙini cewa abinda manzanni suka zo da shi shine gaskiya wannan kuma musun da suka yi saboda zalunci ne da kuma wato kenan girman kai zulman wa uluwan ta haka sai Allah madaukakin sarki ya halaka su yake cewa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidina kai nazari kaga ya karshen masu fasadi yazo ay allazina saddu an sabilillahi wanda suka kange mutane ga barin hanyar Allah madaukakin sarki wa kazabu rusulahu suka karyata manzanninsa Allah ya ce kai duba kai nazari ya Muhammad kaifa fa'alna bihim ya muka yi da su menene karshen rayuwarsu wa gargana wasan su mun dulmiyar da su ana aka yi himtin daga na farkon su har karshen su bi mar'an min Musa ta hanyar wato kenan la'akari da abin da ya faru da annabi Musa wa kawai da mutanensa wa haza ablagu fin nikali wannan ya fi kaiwa wato kenan matuka wajen azaba da Allah ya bi fir'auna da mafir'auna wa qaumihi da mutanansa wa ashfa kuma wannan ya fi warkar da zuciya ta auliya Allahi waliyan Allah maɗaukakin sarki shine annabi Musa da nasa mutana tunda sun yi girman kai sun ki karba Allah maɗaukakin sarki sai ya halakar da su sai ya tserar da wata kinan mummuni to muje
وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بها فقال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين الله مدعوك جزاك كيسا يقيا من كيسر أبد دي فارو كبادع وقال موسى سيد النبي موسى كي تشوى يا فرعون يا كي فرعون إني رسول من رب العالمين ni manzo ne daga wato kenan ubangijin talikai kamar yadda wa'ancan na baya suka fada ai arsana lillazi huwa khaliqu kulli shay Allah da yake shine mahalicin komai shine ya aiko ni wa rabbuhu kuma shine ubangijin komai wa malikuhu shine ya mallaki komai shine ya aiko ni shine ya aiko ni kuma da ya aiko ni nan ga sako haqiqun ala Allah aqula ala Allah illa al-haq tabbas haƙƙi ne akan cewa ba zan faɗi wata magana dangane da Allah maɗaukakin sarki ba sai wato kenan gaskiya ko kuma haƙiƙun alayya haƙƙi ne a kaina ba zan faɗi wata magana ba face gaskiya ba zan yi wa Allah maɗaukakin sarki ƙarya ba abinda na faɗa tabbatacce shine wanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko ni da shi fa qala ba'dhum wayansu sai suka ce wasu sai suka ce ma'anahu abinda ake nufi da wannan shine haƙiƙun bi Allah a ƙula tabbas haƙƙi ne cewa bai kamata na ce na faɗi wata magana alallahi dangane da Allah maɗaukakin sarki ba illal haq sai dai wato kenan ta gaskiya ai jadirin bi zalika na cancanci a ce ba zan faɗi magana ta ƙarya akan Allah maɗaukakin sarki ba wajara bihi sai suka gudanar da wannan akan hakan nan kalu wasu malaman suka ce wal ba'u baɗin da ake magana akan ta anan gurin wa ala da kuma ala din nan ya ta'aqaba ni suna bibiyan juna wato kiran ayyu kalu zaka iya cewa ramaitu bil kausi ko kuma zaka iya cewa ramaitu alal kausi duk ɗaya ne sannan waje ala ala halin sannan sun zo kuma wato kenan ai ma'ana akan hali ai ma'ana halatu kauni la aqula ala allah illa alhaq haƙi ne a kaina a matsayina na halin da na samu kaina ba zan iya faɗan magana ko bai cancanci in faɗi magana ko ba zai in faɗi magana dangane da Allah madaukakin sarki ba wato kinan sai dai abin da yake gaskiya duk wannan maganganun suna tabbatar da cewa annabi Musa ba shi da haƙƙi ya faɗo wata magana dangane da Allah maɗaukakin sarki shine wato kinan sai dai gaskiya da ki kita kadda haƙiƙa jitukum na zo muku bi bayyanatin da hujjoji wanda suke bayyana nomin rabbikan daga ubangijinku ai hujjoji alqati'a wanda suke yanke hanzari na zo da su minan lahi daga gurin Allah maɗaukakin sarki a diniha a daniha Allah maɗaukakin sarki shine ya bani su dalila ala sidiki ya bani wannan ayoyi hujja da dalili wanda za su nuna cewa abinda na faɗa gaskiya ne fi ma jitu bi cikin duk abin da na zo muku wato kin da shi dan haka yanzu abin da nake so da ku na farko shine arsil ma'i bani isra'ila yanzu yan bani isra'ila tukunna da ake azabtar da su a matsayin su na second class citizen a sake su a bani dama mu tafi da su mu je mu yi addini ai adlakum ka rabu da su min asirka cikin wanda ka kama su ka ribance wa kaharika da fawarka da take da ta danne su wa da'ahun ka kyale su wa ibadatu rabbika da su zo su bauta wa ubangijinka wa rabbihim su ma kuma ubangijinsu fa innahum domin su yan bani isra'ila nan da kake ganin su min sulalatu nabiyin karimi jikokin wato annabin Allah ne mai karimci shine isra'ila annabi isra'il an ce annabi isra'il kuma ana nufin annabi yaquba dan annabi ishaqa dan annabi ibrahim wanda yake kalilin Allah madaukakin sarki ta ka yan bani isra'ila zuriyar wayannan annabawa ne yanzu ka hana su bautan Allah yanzu ka kyale su je su rika bautan Allah madaukakin sarki qala sai yake cewa shi fir'auna kenan in kunta ji ta bi ayatin musa in dai ka zo da aya fati bi hayin kunta mina sadiqin sai ka kawo mana ayar mu gani in dai gaskiya ka faɗa kace Allah ya baka aya eh to kawo ta mana ayi inda ba kasa ana ake garramar kokuwa ko kawo mu gani yace masa ka kawo mu gani to mu jama'a fara ta Musa فألقي موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين Allah wada ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين Allah wada kwakin sarki ce fa alqa Musa sai wato kenan annabi Musa sai ya jefa sandansa fa idha hiya thuban sai ga ta ta zama macijiya mu'min wanda ke bayyana ai ai, alhayyat alhayya azzakar ko wato kenan maciji maciji amma wato kenan ah, namijin maciji kaman kumurci kenan ko wani abu makamancin wannan haka nan ka- suddi ya faɗa da malam tahak wa fil hadisi alfatun an ibn abbas qala fa alqa asahu ay fataharrakat da ya jefar da sandan nasa sai sandan sai fara motsi me ya zama sai ya zama hayyatun azima macijiya ce ba maciji ba wadda take mai girman gaske fagiratun faha ta wage bakinta musri'a tana gaggawa ila fir'auna zuwa ga fir'auna ta yi kan fir'auna bakinta a buɗe gabjejiya falon mara'a fir'aunu da fir'auna ya zuba ido ya ganta tayo kansa an haƙa su ta ilahi ta nufato shi iktahama an saririhi sai tsad- eh, tsalle sai dirki a gabarin wato kinan karagar mulki wastaghatha bi Musa sai kan annabi Musa Musa Musa karke karka karke kayanka ya nemi wato kenan agajin annabi Musa an ya kufaha anhu cewa ya rike kar ta zo ta same shi fa fa'ala annabi Musa alayhi salatu wasallam sai je kame wannan macijiyan sai sandan sa ya dawo sai sandan sa ya dawo malaka ta da yake tahawwalat hayyatun azima misal madinati ta zama babban abin nan babban wato kenan maciji babban mac- maciji wato kusa kowane ta kai kowane irin wato kenan tudu a cikin gari duk irin abu da zaka ce yana da tudu to ta kai hakan nan da haka fai za iya hifsuwanin mubin wani malam ya ce a soban a zakar in an ce soban ana nufin nabi- namiji min hayyati a cikin wato kenan masijan fatihatin faha ta bude bakinta wato kenan wada'atin lihiha asfal fil ardi bakinta na ƙasa leɓenta na ƙasa na na ƙasa ya taba ƙasa wal akir ɗaya leɓen nata kuma ala suwar ƙasar ya kai girman wato kenan beni ya kai in kana beni musamman kadara a lokacin a ce ba beni masu sauko hawa biyu ko uku leɓenta ɗaya yana ƙasa leɓenta ɗaya kuma ya kai za ta iya haɗewa benin kenan na fir'aunan gaba ɗaya da haka shi sa ya ce ta kai tudu kowane abu da za ka iya ganin sa a cikin gari sama ta wajja har na hawa fir'auna sai ta kan fir'auna gadan gadan lita akuzahu za ta cafke shi ta dauka ta haɗiye shi ce musa musa musa garge ka ga garge ka ga sai annabi musa sai ya rike sandansa ya rike macijiyar sai macijiyar ta dawo sanda sai dogara sandansa sannan sai ya ce wayna za a yadahu sannan sai annabi musa sai ya ce mata daga aya ta biyu sai ya ciro hannunsa haka daga aljifunsa haka ko daga kwibinsa fai za ke bai za'un linnazirina sai ga ta ta zama fari ga duk mutumin da zai kalla ai a kawai da yahu min dir'ihi daga cikin wato kenan ri- in, gwadansa haka ya sa hannunsa kamar ka sai sa hannu a cikin aljifunka haka sai ya zaro ba a da kalhafi bayan ya shigar da shi bada hiya bada an tatala'la sai ya zama fari tana wato kenan haske kamar dai a ce cikin dare ka dako irin toci mai batir shida din nan ka haska kaga kowa sai ya ga hasken to da rana ne abin ya faru amma da ya daga hannunsa ya zaro sai da ya haske gurin gaba daya yau saboda haka sai farin ma sai ya zama mai kyalli ne ta yadda za ka fahimci cewa ba matsala ce hannun ne ya lalace ya zama kaman ko cuta da ta kututa ba ba jinin gurin ne ya sha ka san jini inda a cikin nan ne ya zama babu jini sai ya fata ta fari to ba haka bane a haske ne mai haske idan mutane hakan nan Allah madaukakin sarki ya zama da ita da zama bai za allin nazirina ko saboda haka nan ma kaga kenan yanzu an bashi aya ta biyu a cikin abin da ta tala ala min gairi barasin ba tare da kuturta ko lamarazin ko rashin lafiya ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki a wata aya yake cewa wa adiki yadaka fi jaybika ka sanya hannunka a aljifunka idan ka sanya ta takruji bai za a min gairu su in za ta fito faratas amma ba na cuta ba saboda kar wani tsammanin ko jinin hannun ne ya shanye shi yasa hannun ya yi fole da shi a to mu je
قال الملو من قوم فرعون إن هذا لساهر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تامرون to bayan an natsu annabi Musa ya kame macijiyarsa ta dawo sanda ya rike kayansa ya fita da hannu ya abin nan haske cikin fadar duk kowa ya ga haske to yanzu me rage ba zo da aya ba sai su imani to amma akwai da dama can su tsakaninsu da musa kanwan ba ta jika sun washe shi ba sa kaunarsa ba sa kaunar abin da yake da shi sai allah maɗaukakin sarki sai ya gaya mana abin da suka bada cikin zuciyarsu abin da yake cikin zuciyarsu suka fitar da shi fili kalal mala'u min a min kan fir'auna wasu jama'a daga cikin mutanen fir'auna sai suka ce kai inna hadha la sahirun alim wannan babban babban masani ne a sihiri wannan sihirinsa ya yi nisa wato kenan ina zana sahirin alim ai wato kenan mafi mai ilimi ne sosai a wato kenan abin nan waka huhu da haka ku dakatar da shi in ba haka ba to za a iya samun wato kenan matsala kama kalatihi wata shawaru ku tsaye da shi ku tsaye da maganganunsa ku je ku yi shawara har sai an ga me ya kamata a yi fi amrihi a cikin lamarinsa kaifa yasna'una fi amrihi ku je ku jira ku ga me za a yi wa kaifa takun hilatuhum yaya hilarsa za za ta kasance dan haka aka ce a dakatar da shi tukunna ko yawwa to wannan ina hazal sahirin alim ko wannan masani ne sosai wato kina a cikin a cikin harkar sani harkar abin da haka yanzu ku dakata tukunna kar a yi masa karan tsaye babban mai sihiri ne babban mai sihiri ne sai ku jira sai kun ga abin da zai faru ko gaba ta kun hilatuhum fi itfa'i nurihi ya za a yi ai dabara ko na tsallake ni kam yawwa ya za a yi ai dabara wajen wato kenan kwantar da alafar da wutarsa haskensa ya zama wa ikmadihi wa ikmadi kalimatihi a ya za a yi kar duniya ta ji labarinsa ballantana masu ɗauka wa zuhuru kazibihi ya za a yi karyarsa nan kar ta watsu duniya ta sani wa fira'ihi da yadda ya kirkiri karya wa taqawwafu sai ya zama sun tsorata kuma sun tsoratar da mutane an yi samilan nasu kada mutane su zama sun karkata bi sihiri shi zuwa ga sihirinsa ko kuma da sai amfani da sihirinsa su karkata kar ya zama mutane dai su dauki abin da yake zuwa ya zo da shi kar su fahimce shi fi ma ya take duna cikin abin da yake suka kudurce na akida a cikin zuciyarsu fa yakunu zalika sababan li zuhurihi idan aka ji jama'a suka san ga abin da yayi ga abin da yayi to wannan zai zama sanadi na daukakar sa zai zama ya samu wato kenan daukaka a kansu wa kiradihi iyahum min ardihim kuma zai zama sanadiyan fitar da su wato kenan a garin su zai zama wato kenan tunda manya ba su bi ba kuma an bi karfin su kaga dole za su yi hijira su bar gari wallazi khafu minhu kuma abin da suke jin tsoro daga gare shi zai faru wa kawfi kuma wannan abin da suke jin tsoron shine suka fada a cikin sa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wani riya fir'auna wa hamana wa junuduhuma minhum ma kanu yahzarun yauwa za mu yi amfani da wannan damar mu nuna wa fir'auna mu nuna wa hamana da su rundunoninsu abinda suke jin tsoro daga gare shi sai sun fada cikinsa ina ce da mulki ne ba sa so ya gushe ko to mulki zai gushe ina ce da daukakar annabi musa ne ba sa so ko to za zai daukaka ina ce musulunci ne ba sa so ya bayyana ko to musulunci zai bayyana duk abin da suke tsoro kariyar arziki da kariyar mulki duk wallahi sai ya faru da su sai ya faru da su to mu je malam
قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم sai ce to yanzu ya zame masa qalu sai suka ce arje ku dakatar da shi ai akirhu ai arji'ihu ne sai aka cire wannan hamza din sai zama arje wato kidan ku dakatar da shi wato kidan mu dan mu shawara a habisu a tare shi a tsaye da shi a wani guri kar a yadda labarin sai bayyana wa arsil hashirina sannan a aika masu yan aike wato gidan manya-manyan sojoji da rinjina manya shirin lakar sahara wanda za su je wato kinan su nemo maka masu sihiri fil mada'in a cikin wato kinan mada'in mada'in la'ala sunan gari ne a cikin kasar misra gari ne wanda ke babba mutanen garin sun shahara da sihiri don haka aje madayin a kira su ko kuma madayin zai iya zama jam'u madinacin abu kowane gari a cikin kasar misra aje a dawo a samo wato kidan masu sihiri min sa'irar biladi a cikin sauran garuruwan ma gaba daya wa ya jima'uhum a tara su gaba daya wa karkana sihiru fi zamanihim a lokacin kuma a wannan zamanin sihiri ya zama galiban kasirin zahiran ya zama yayi rinjaye ko ina sihiri ake duniya ta lalace tunda babu addini wanda ya iya sihiri kusa kowane zamani akwai abin da yake tasiri a kan kasan nan shekarun baya in ka danna dujarin taka ta kare a gurin farauta duk wanda ba mafarauci bane ba jarumi bane yanzu kaga jarumtaka yanzu duk ta koma bangaren boko duk ya bata abubuwa ya zama jarumtaka kawai wanda yake shi babba ne a gwamnati ko kuma babban dan kasuwa da yake mai kudi yanzu shi ne jarumi yanzu shi ne jarumi to a lokacin su sihiri ne ya katutu ya zama shi ne ya bayyana sadaka shi a je a nemo du masu sihirin kasar kawai wa ta kada mani ta kada minhum wa auhama man auhama minhum wasu sun itikadin wasu kuma da cikin imuwar a haka suke yi suka yi kudura a cikin zuciyarsu anna ma ja a musa cewa abinda musa ya zo bihi da shi din nan sallallahu alaihi wa ala nabiyina min qabil ma tasaidu sahara yana daga cikin wato kenan abinda wato kenan masu sihiri suke amana akwai sihirin kala-kala akwai sha'awaza wanda ke kawai trick ne za a yi dribbling din kwakwalwarka ne shi na ake kiransa sha'awaza sai suka tsammanin musa trick trickin din su yake yi kamar yadda samir ya yi da ya gina dan dalo sai sawasa bambaro ta ciki in iska ta hura sai sawo ne fito ta nan sai su ji kamar kukan dan dalo ne sai su ce ai dan dalo ne mai rai kaga wani tricking din su yayi to sai suka ce wato ke ne yana daga cikin abin da Musa alaihi salatu wassalam ya zo da shi wato ke irin wannan sha'awa zadin ne a cikin wato shine da shi sihirce su wali haza jama'u lahu sahara shi yasa aka ce a to inda haka ne a jane mu sihiri mana su zo su kure mana shi gaba daya li aradu dan su zo a gwabza bi nazir ma arahum da wato kenan irin abin da ya nuna musu ba ya nuna musu yana da haske a hannunsa ba ya nuna musu yana da maciji a kawo haske a kawo maciji wato kenan a hada kenan kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba da labari dangane da annabi dangane da fir'auna ges din sa annabi Musa alaihi salatu wasallam wata aya inda yake cewa ajitana litasahara litukhrijana min ardina bi sihrika ya Musa Musa ka zo don ka fitar da mu a garin nan ne da sihirinka ka zama kai ne sarki ko ka kama manyan gari ka yanka ko ka kore su wala na tan naka bi sihirin misali wallahi za mu kawo maka sihiri irin naka don haka yanzu yadda za a yi ba san da sun shawara kenan fajal bainana wa bainaka ba idan la nukluhu nahnu wala anta kana suwa da mu da kai ayi alkawari a sa rana ir kuma a ga wanda zai ji tsoro ya kasa zuwa la nuklifuhu nahnu wala anta mu ba za mu saba alkawari ba kuma kai ma ka mana alkawari ba za ka saba alkawari ranar kar a zo neman ka kuma ka tsere ko yauwa za a tara du malamai na sihiri a wannan lokacin makanan suwa a samu wani guri wanda yake kebantacce wanda za a bi nan sai annabi musa ta suna faɗa haka yace a to din na fa abin da nake nema kenan ai ni da ma abin da kasan annaba akwai kaifin basira sai ce musu a kun yarda hakan ne eh to mau'idu ku yawmu zina ranan sallah shine muka yi alkawari da muni da ku mu yi alkawari ranan sallah kenan ranan sallah duk an bar activities an taru duk na kauye sun shigo musamman ma yanzu an yada labari cewa za a yi yar kure tsakanin Musa alaihi salatu wassalam da masu sihirin Fir'auna kuma an je har madain an taro masu sihiri ko kuma an je dogon ruwa an taro wato kenan masu sihiri gaba daya wa yusharu nasu duhan kuma mutane su tare da hantsi hantsi karfe goma duk a taru wata wallahi fir'aunu fir'aunu sai ya juya baya gabanin abin da aka zo masa da shi na gaskiya fa jama'a kai da hu kai da hu ya je tare duk wani makircin da zai iya ya raba kuɗi ya raba kuɗi ya aika aka bincika masa duk wani wane kenan a sihiri gaba daya sun mata sannan sai zo aka ta aka taru ranan ranan da za a yi wato kina yar kure to mu je malam وجاء وجاء السهرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين Allah madaukakin sarki ce waje a saharatu saharatu fir'aun masu sihirin fir'aun nan duk suka zo suka taru suka taru kuma ka san dama daga cikin dabi'ar mu shine duk yanda aka ce kana talaka kana a harkar gabanka yanzu an zo gwamnati tana neman ka to dole za ka san tsarin wani abu ko ana cikin abin nan haka aka ce ai gwamna ya ce a zaɓi wani da wani da wani da wani a kai su gamman house kun ga ai dole akwai special abin nan ko yawwa so da ka kowa a zuciyarsa ya sa to za ta za ta ware menene ake ta za ta waru da suka zo daga za suka ce a to yanzu da a shawara to kunna gaskiya kar a zo a yi wannan abu a ga watsaye kuma bai samu dan wani abu ba ayi ayi yarjejeniya to mu ayi yarjejeniya aka ce a to a gaya masa a gaya masa a ina lalala adaran ko shin ko kuma inna lana la ajran lalle za a bamu lada za a ba mu kuɗi in kunna na hannun galibina in har mun kasance mun ci galaba a kansa kar mu zo mu aikin banza ka san gononan ba sa cika abin nan shugabannin kasa ba sa cika alkawari yanzu sai mu je mu yi abin mu gama da shi mu tafi kuma mu koma hannu rabbana nawa nawa za a ba mu Firawun ya ce a ai kuɗi ba mana matsala bane ya ce na'am kwarai tabbas tabbas kowa akwai envelope da za a bashi ɗaya kenan na biyu kuma wa ina kula min al-mukarrabin kuma kuna daga cikin wanda za a rika dunan gaban za a yi mitin za a nemo ku dunan gaban za a yi duk wani afiya na gwamnati za a rika neman ku to kaga yanzu na farko an musu alkawari ga abin da za a ba su dingis yanzu sannan kuma za su shiga cikin fada za su zama owners of the affair to saboda haka yanzu kowa zai da karfin gwiwarsa kenan to mu je malam قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سهروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم Allah madaukakin sarki ce kalu sai suka ce ya Musa ya kai Musa iman tilge wa iman na kuna nanul mulki ba dai kana jefa sanda ba to yanzu yau din ka jefa in ba za ka jefa ba kuma za mu jefo za mu jefo ai hazihi mubarazatin min as-sahara wato fito na fito ne daga masu masu sihirin nan ake ma annabi Musa ya barazana ake masa kawai Allah Allah ba suke ma jefo in ma ba zai jefo za su jefo nasu imma an takun imma an tulkiya wa imma an nakuna nahnu al-mulkin ko ka fara jefa da ka in ba za ka jefa mu za mu jefa babu wani abin na yau imma an tulkiya wa imma an nakuna nahnu al-mulkin wannan wato kenan abinda suka tsara kenan wa in ma an eh menene ai anan kaga sai annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce musa alku antum ku din ku fara jefowa ku jefo kenan awwalan da farko ku ne kamata ku fara jefowa saboda ai ƙarya ya kamata ta fara abin nan ko bayyana kafin gaskiya ta bayyana na kun ƙarya ne yawwa sai ku jefo ta mu kuma na zefu bil haqqi alal batil sai mu jefa gaskiya akan ƙarya fa ya dama goho sai ya rusa shi sai ya rusa sai sai ya rusa shi yawwa zai ta ku ku fara jefawa wani malamai suka ce hikima akan wannan wallahu ta'ala alamu shine a nuna ya nuna wa mutane sani'ihim ko mutane su ga abin da za su yi wai ta'ammalu kuma mutane su sa burin cewa za su ci nasara din a zuciyarsu fa idza faragu in sun yi sun gama du abin nan dinsu du sihirin nasu a duk sun fitar da shi da da dabaran su da shi da da da kaidin su to ja'ahumul haqq sai gaskiya ta zo alwadi wanda take ita ke bayyananniya sai sun gama du dabaran su daga karshe shi ko sai ya jefa nasa dan haka ci ja'al haqq wa zahaqa al badilu sai ya zama ƙarya barna ta tafi kenan falama alku ko alkauni lokacin da suka jefo kowa ya jajjefa sihirin nasu saharu ayyunan nasu sai suka sihirce idanuwan mutane sai suka sihirce idaniyan mutane wannan yana daga cikin abubuwan da mu'tazila suke cewa babu sihiri saboda qur'ani ce saharu a ayyunan nasu ai idaniyan mutane wato kenan suka sihirce haka abinda suka jefa da abinda ya faru ba reality bane amma ahlus sunnati wal jama'a suka tafi akan cewa sihiri akwai shi tabbas alqur'ani ya yarda da sihiri kuma sihiri al'amarin da nake zahiri yana faruwa kuma yana kama mutane yana kisa yana illatarwa yana juyar da hankali za a yi mutum sihiri hankalinsa ya gushe ya zama haukaci za a yi masa sihiri ya zama mara lafiya za a yi abin nan illata shi don haka kamar yadda muka faɗa ba akwai sha'awaza shine za a yi firikin amma kuma akwai reality na sihiri din yawwa musulunci ya da wannan da haka sai saharu a yunan nasu ko sai suka sihirce wato kenan idaniyar mutane wasu habuhun kuma suka firgita mutane suka razana mutane gaba ɗaya wato kayyalu sun sa musu a cikin zuci idansu yana kallo ilal absar zuwa ga kallon su ma fa'aluhu cewa abinda suka aikata nan shi wannan hakika ne fil kharij a zahiri amma kuma walam yakun illa mujarrad sun'atin dabara ne kawai suka yi wakiyalin da kuma wato kenan suranta kwakwalwar mutane akan wani fahimta wanda take daban kenan kenan daga cikin masu hir nasu akwai wanda suka yi irin wannan sai zama kawai an yi tarikin daga kamar yadda wani lokaci suke faruwa sai ga an ajiye igiya sai kaga ta zama maciji a dauke shi kida sai ya zama abin nan kaga zahirin wannan al'amarin igiya ce igiya ce wallahi ka taba ba abin da za ta yi maka amma kwakwalwar ka za ta abin kwanakin baya akwai wani mutum da yake wasa a nan sai ya kawo a kasuwa sai ya kawo tulu tulu fa sai ya aje sai ya tsalle sai ya shige cikin tulu sai ya buya dokuna kallon sa sai ya buya a cikin sai dan leko kai sai sai ya koma a cikin tulu wani da ya zo ya bada masa dabarun nasa ya gashi ashe a bayan tulun yake buya ba cikin tulun ba cikin tulun yake cewa kaga sihirce mutane yake yi a nan ba zahirin cikin tulun yake shiga ba da zai sauran irin waɗannan abubuwa akwai kuma wanda dabara ne kawai da wayo wanda kamar misali mutanen da za su zo su su yi wasa su yi wasa sai su ɗauko gwangwami gwangwami misali a ce gwangwamin nescape sai su hada guda biyu su manne tsakiyarsu sai a dauko ta ciki akwai na shinkafa da nama a guda daya an sa a manne nan kuma empty ne sai a zo a kifa sai a ce yaro zo ɗebo ƙasa ya zuba ɗebo ƙasa ce kashi za ka ci shinkafa ya za ka ce da mai da nama da mai sai a ɗauka a yawo a yawo a yawo sai a juyo ɗaya gefen sai a ce yaro buɗe yana da sai a ga shinkafa har da nama a ciki ya ci saboda kowa sai ya zama hankalinsa ya tashi an yi shinkafa da nama nama ba da shinkafar su zo da nama za to irin waɗannan akwai su to su ma amma kuma akwai zahirin sihirin shi kansa kamar yadda muka faɗa yawa sai suka sihirce idaniyan mutane ko wala ma alƙusa ra'ayin nasu wasu sahabu sai suka tsorata mutane saboda kowa ya ga macije ta ko ina irin yadda wato kenan bai saba gani ba saboda haka sai hankalin mutane sai ya tashi fa idza hibaluhum kuma da wata aya Allah ya ce fa idza hibaluhum wa isiyuhum yuqayyilu ilayhi min sirri annaha tas'a wannan yana cikin abubuwan da mutane suke da ƙara ƙarfin hujja da shi sai ga igiyoyin nasu da sandunan nasu da suka jefa na sihirin nasu ko yukayyilu ilaihi yana in an ce kiyal wato imagination ko imagery kwakwalwarsu su tana ganin kamar dai sihirin kamar maciji ne kamar amma kuma in reality wato kenan ba maci ba abin nan bane me yake kira sa iya wato kenan ya musu gizo haka sai daga ganin kaman abin nan kaman maciji ne annan hata sa sai su ga kaman ga macijiyar tana tafiya tana ta tafiya tana ta tafiya dan haka shi kansa annabi Musa da abin ya tsanani Allah ya ce fa'aja safi nafsi yake fatan Musa annabi Musa kansa sai da zuciyarsa ta ta wato kenan dan wani tsoro ya shiga cikin zuciyarsa tsoron da ya shiga cikin zuciyar annabi musa alaihi salatu wassalam tsoro ne na ɗabi'a akwai abin da yake kiransa jibilli naturally a jikin mutum allah maɗaukakin sarki ya halarci wannan babu mutumin da baya tsoro ka samu wanda ya fi kowa jarumtaka ya ga zaki a gabansa a lokaci ɗaya sai ya yi haka ko da kuma zai cije amma wannan abin zai buga ka lura kana cikin tafiya kare ya ce mau in ya buga haushin nan a karo na farkon nan da zuciyanka in dai da ba ka san da shi ba to zuciyarka a karo na farkon nan sai ta dan buga sannan sai ka cije to wannan abu ne wanda yake natural dare da kowane dan adam to amma shi Musa alaihi salatu wassalam tsoronsa shine cewa kar mutanen nan su sa mutane su kasa fahimtansa ya zama kenan nasa bai yi tasiri ba nasu yi tasiri sau daga tsoronsa ya ji tsoro a cikin zuciyarsa amma tsoronsa shine karfa a ce mutanen nasu abin domin wani lokaci karya ta danne gaskiya wannan zahiri ne kana son ka yi abu na gaskiyar sai karya ta zo ta murɗe kuma ana ji ana gani to a matsayinsa na mai da'awa dole wannan abin zai tsorata zuciyarsa Allah madaukakin sai sai ce kulna la taqaf sai muka ce masa karka ji tsoro innaka antal ala ai yau kai ne a sama yau kai ne a sama ba san jefa ba mutane sun tsorita ba to kai kuma alki ma fiye minik abin da ke da hannunka na daman nan jefa shi ta laqafu ma sana'u duk abin da suka yi nan za ta dauka ta hadiye shi inna ma sana'u kada sahirin ai abin da suka yi makirci ne kawai na masu sihiri shi ko mai sihiri wala yuflihu sahiru haifa ata duk ta inda yazo ba zai ci nasara ba duk ta inda mai sihiri yazo ba zai ci nasara ba wannan kuma tun daga wancan lokacin har yanzu a lokacin da muke yanzu duk abu in dai aka ce akan sihiri za a gina shi to karshen sa kunya ne karshen sa kunya ne duk mutumin da yake boka ne ku lura da karshen sa yake karewa shi da kan kansa sai abin ya dawo kansa sai ka ga ya lalace ya lalace ya lalace da mummunan karshe yake karewa haka kuma duk mutumin da ya dogara da sihiri ya je a yi asiri a zage a je a masa asiri a kan abu kaza to karshen da ba zai yi kyau ba zai iya samun tasirin sihirin na wani lokaci ya yi barazana da shi ya kare shi a kaza a tunaninsa kaza kaza da sauransu amma daga karshen rayuwar ba zai ci nasara ba wala yafulu sahiru haifu ata saboda kullun da ƙarshe gaskiya ita take manifestin kullun da ƙarshe gaskiya ita take manifestin shi yasa ba za ka taba jin an ce yau gaskiyar ka ta kare ba sai na cewa ƙaryar ka ta kare to da ka wallahi fulu sahiru haisu ata an karbo riwaya daga Abdullahi dan Abbas yace alqauhi balan izaman sun jefa igiyoyi manya manya wa khashaban duwalan da wasu dogin itatuwa gaba daya sauraka sai suka zama manya-manyan macizai Allah mara kuki suke ta annabi Musa ya jefa nasa a can muje ko ba kai karshe ba
وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبدل ما كانوا يعملون Allah madaukakin sarki ce فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين kashe wannan وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون Allah madaukakin sarki ce yana ba da labari dangane da wannan kisa abin da ya faru da wahayi da ya bawansa Musa alaihi salatu wasalam a cikin wannan lamari ko a wannan matsayi wanda yake mai girma wannan da Allah maɗaukakin sarki ya tantance gaskiya da ƙarya da umarninsa a kansa cewa ya jefa sandansa ga abin da zai faru Allah ce sai muka yi wa aihana ila Musa sai muka yi ma annabi Musa wahayi a nan kyasa ko ce jefar da sandan naka kai ma sun jefar eh kai ma jefar da naka fa za hiya talqafu ma yafikuna ko talqafu ko talqaf sai gashi ta haɗiye duk abin da suke suke jefawa na ƙaryar nan ai ta'akuluhu ta cinye shi ma ya fi kona abinda suka jinki suka kirkira na ƙarya ai ma yalqunahu abinda suke jefo shi wa yuhimuna suke dimar suke dimar da mutane suke dimautar da mutane annahu hakun cewa wannan abin gaskiya ne wa huwa batilun alhali kuma ƙarya ce barna ne Abdullahi dan Abbas yake cewa faja'alat la ta- la tamurru bi shay'in min hibalihim a lokacin da ya jefar da sandansa sai zama duk wata igiya da suka jefar ta zama kamar maciji wala min kashe batin kashe bin ko wani ice da suka jefar shine sanda da ta dinga tafiya ba wanda za su zo ta kusansa illa iltaka matu sai ta dauke shi ta lankwame shi lankwamewa ma take fa arfata sihru saharu ah, sahara fa arifat saharatu sai su masu sihirin sai suka gane anna hada shay'un min as-sama'i wannan matsala wato al'amari ne daga sama laysa hada bi sihirin shi na fadin tabbas ba sihiri bane dan haka fa karru sujjada sai suka fada suna masu sujjada a gaban ubangiji Allah madaukakin sarki a wannan riwaya aka ce sun ce wa fir'auna ya ce in fa karfa ko ba mu kunya suka ce wallahi ƙarya dai dan adam yake in dai sihiri ne a ban kasar nan ƙarya yake an ce sun zo da mutane sun kai mutum saba'in da mutum biyu masu karantar da su saba'in din na cikin yan bani isra'ila ne yan uwan annabi musa mutum biyu kuma kibdawa ne su kuma su ne masu controlling wani ruwa ya ce sun kai mutum dubu ko sama da haka to amma duka a lokacin da suka sai suka ce ma fir'auna in dai ka ga mu ci nasara ba to al'amari ne na sama saboda haka sai dai mu ma mu imani da mu da ku gaba daya amma in dai sihiri ne ƙarya yake a ban kasar nan kan saboda haka babu abin da zai rinjaye musu abin da zo daga sama to sai gashi sun ga abin ya rinjaye sun don haka sai suka tabbatar da cewa wannan lamari daga Allah madaukakin sarki yake don haka fakarru sujjadan sai suka fadi suna masu sujjada suna masu cewa amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Haruna mu kam mun ga gaskiya ko mun imani da Allah ubangijin talikai shine kuma ubangijin annabi Musa da annabi Haruna mun yarda da wannan mun yarda da wannan da mujahid da ibnu asad suka ce ja'alat tattabi'u tilkal hibal wannan macijiyar annabi Musa ta bi igiyoyin nan nasu ɗaya ɗaya bayan ɗaya wala'isi da sandunan su wahidatan wahidatan ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya hatta ma yura min alwadi qalilun wala kathirun mimma alqaw sai zama duk a wannan filin babu wani abu ko kaɗan ko mai yawa da suka jefar wato kenan sai da wannan macijin ta ɗebe ta haɗe ta wadda aka shesa suka yi saranda suka ce ƙawon amin na birabil alamina mun yadda da ubangijin talikai shine ubangijin annabi musa da haruna to mu je malam قال فرعون أيامنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين Mm.
قالوا إنا إلى ربنا منقلبون Mm.
وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا Mm.
ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين Allah madaukakin sarki yana ba mu labari dangane da wato kenan barazanar da Fir'auna lanatullahi alaihi yayi wa masu sihiri lamma amanu bi Musa alaihi salatu wasallam lokacin da suka yi imani da Annabi Musa to sai kuma yanzu barazana ko wa ma azharuhu ko wa ma azharuhu linnasi min kaidihi da abin da wato kenan ya bayyana wa mutane na makaidinsa da makircinsa da yake cewa wato ke inna hadha la makar makartum muku fil madinati la takhruju minha an hala a lokacin fir'auna sai wato kenan kawai qur'ani ce kala fir'aunu amantum bihi za ku yi imani ne da shi kala an adana lakum tun ba muku izini ba ba ni ne na gayyato ku ba ba ni na dauki dauniyan ku ba kowa an aika masa gayyata an bashi wani abu da zai satilin gidansa kafin ya tafi yanzu kuma kun zo ga alkawarin da muka yi kuma ku yanzu ku ce za ku yi imani da shi tun ma ban ba ku izini ba a ina haza la makarar makarar tubu fil madinati wannan makirci ne da ku kai tun a gida dama ashe kun tsara kun ga kusan kullum gaskiya da ƙarya haka take in gaskiya za ta fito ƙarya za ta fito ta nan ta nan ta nan ta nan ta nan kaga dai Musa alaihi salatu wassalam yanzu nan ya dawo daga Madiyana ya nan gurin su ya tafi madiyana wadai shekara goma ko? ko? yauwa ya ce mene ne ala an tajir an tajira ni samaniya hijaz bayan a tamamta ashirin fami indik yauwa alkawari za mu yi da kai zan ɗauke ka aiki na shekara takwas amma ga abin da zan baka in ka cika shekara goma a gona abdullahi dan abba za ka tambaye shi aka ce musa alaihi salatu wasallam shekara ne ya ce annaba ba sa karya alkawari don haka shekara goma ya yi saboda kai tun da ya bar garin fir'auna bai dawo ba sai bayan shekara goma kuma a lokacin da yake tafowa a lokacin ya samu wahayi don haka da karfin wahayi ya zo don haka da ya zo outrightly fada ya tafi kaga bai da wani lokaci na yawo gari cikin mutane ɗaya ke da na biyu kuma shi mai fir'auna mutanensa da shi da mutanensa suka yi shawara a aika a gayyato mutanen nan kaga mutanen nan su ba san ma me yake faruwa ba su suka aika aka je aka kirawo su na biyu na uku mutanen ba 'yan gari ɗaya ba ne a wancan garin ne tunda mun ɗauki mun ɗauki fassara mada'in a garuruwa ya ɗauko na can an gayyato na can an gayyato duk kawai suka taru a fada a lokaci da amma duk da haka saboda a danne gaskiya sai sai aka ce wai menene inna hadha la makarun makarum fil madinati wannan makirci ne wanda kuka je kuka kulla a cikin garuruwan ku yanzu kuka zo mun da shi nan gurin dan haka yanzu kaga an yi threatening din su kenan gaskiyar su yanzu an juya ta saboda a tsoratar a tsoratar da su inna hadha la makarun makartum wannan makici ne wanda kuka yi fil madinta a cikin ku a cikin garuruwan ku kun zo li takhruju min ahliha dan ku fitar da mutanen gari ko ku kori fir'auna a gari ku kori hamana ku yanka wanda kuke so da sauransu ko to kaga ba zan yadda da wannan ba innahu lakabirukum allazi allama sai wallahi dama tare ku bakin ku daya bakin ku daya shikenan dama shine kuma ya koya muku sihirin wa huwa ya'lam wa kullu man lahu lubbun shi fir'auna a lokacin da yake wannan magana ya sani kuma duk wani mai hankali ma ya sani anna hadha allazi qalahu min afdal al abatil wannan magana ya fara tana daga cikin manya manyan ƙarya shi kansa ya san ƙarya yake yi fa inna musa bi mujarrad ma ja'a ma- ma ja'a min eh, min madiyana musa alayhi salatu wasallam daga zuwansa daga madiyana da a fir'auna ta outrightly ya tafi gurin fir'auna dan ya kira shi wato kenan zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma ya bayyana masa mu'ujojinsa take ba tare da boyewa ba ya faɗa masa nuna masa hujjojinsa shi kuma shi fir'auna shine ya aika aka gayyato wani mutane don haka shi ma kansa ya san ƙarya yake yi. kuma duk wani mai hankali ya san ƙarya yake to amma ƙarfin mulki bayan da kuka iya ko kuna gari a inda ke faruwa a yanzu idan shugabanni suna da interest akan abu sai su murda a haka kuma suke dole sai ku yadda dole dole sai kun yadda yawa dole ku yadda corona ta shigo kasa ko kun- kun so ko kun ki kuma dole sai kun yadda a haka kuma za a yadda zo a zauna a haka amma a reality ka nuna wanda corona ta kama shi a lo- lokacin da aka tsorata makan corona nan gari muke kamar kowa ma mutuwa zai yi a wannan lokacin to amma yanzu ba kowa ya sauke ke ba rama mai karatu a nan gurin ba saboda an kakaba mana dole sai mun yadda a hakan kuma dole aka tafi ko to haka ne saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya ce kamar yadda ya faɗa a cikin wata aya yake ce fasta kafa qawmuhu fa ta'uhu sai ya barazana a mutanen sai ya tsoratar da su saboda haka dole sai suka dace daga na ƙara jin wani ya ce zai abinda Musa ya zo da shi gaskiya ne to ni da shi aka kawo zabaniyawa aka zo aka zuzzuba su kowa ya shiru da bakinsa wanda kuma ya ce fit to shi ke da shi karshen tasu ta zo fasta kafa kafa kafa ta uhu ko fa inna qauman saddaquhu fi qawlihi wai su mutane sun gaskata shi a cikin maganarsa da yake cewa ana rabbukumul a'la ai wani matsorita su da yi ni ne Allah ku mafi daukaka ni ne dauka ai man ajhala khalqillahi wa adallahum wanda suke sun fi kowa ko min ajhal khalqillahi wanda suke sun fi kowa jahilci a cikin halittar Allah madaukakin sarki da wanda suka fi kowa bata su ne suka yadda da shi a lokacin da yayi wannan magana din la takhruju min ha'ala ko wa qawluhu fadin sa yake cewa kun yi haka ne li tukhruju min ha'ala don ku fitar da mutane ga- eh, mutanen garin nan a cikin gari shi ma wannan yana daga cikin ƙaryar da ya kirkira saboda dama da zaran ka yi magana ta ce a to wannan daga cikin wanda za su yi makirci don a kori mutane a gari a kashe fir'auna a yi kaza kaza kaza sai a kama ka da haka yake cewa fasofa ta alamuna wallahi za ku sani da sannu sami maganin kowa a cikin ku sai ga mutanen kuma sun tsaya kan imaninsu sun tsaya kyam ya ce wallahi la uqaddi anna aydiyakum Allah sai na sa an yanke hannayenku kit wa arjulakum da kafafunku min kilafin ta hanyar sabani zan sa a yanke kafan dama sai a yanke hannun hagu ko a yanke kafan hagu sai a yanke wato kenan hannun dama wala usallibannakum kuma sai na tsire ku gaba daya fi juzu'in nakhli a cikin wato kenan ku tutturan dibino abin da za su ce ku tutturan dabino saboda dabino yana daga cikin ice wanda yake Allah ya bashi karfi sosai in aka fitar da me ake kiransa abin da ake rufi din nan azara in aka tsarga aka fitar da azarar dabino haka tana da karfi sai a sami mai karfi sai a za a fere ta a feke ta a feke ta a feke ta a feke ta sai a sa ta duburan mutum sai ta fito ta bakinsa kaga an tsire shi kenan sai a zo a kafa shi. to kututturen dabinin zai iya daukan wato kenan nauyin mutumin har zuwa wani- wani lokaci duk wannan barazana ce kawai saboda a- abin nan din mutane shi yasa aka ce idza sakara idza sakara al-ilahu unasan li sa'idin fa innahum su'ada'u duk lokacin da Allah ya sa shugaban shugaban ku ya zama mutumin kirki to duk albarka ta shafe ku saboda zai ba da dama a kowaye addini zai kuma hana barna zai dora ku a hanyar totar zai dagai ku har aljanna amma da opposite is the case idan shugabannin ku ba mutanen Allah bane ba za su bar ku yi aikin Allah ba wannan yana cikin dalilin da yasa musulunci ya bada dama a yi hijira idan ya gagara domin ba zai zama hujja a gaban Allah ba kace shugabanni ne suka hana ni sai ka tsallake sai ka tafi wani guri inda zaka je ka bautawa Allah madaukakin sarki yace wallahi din sai na sa an tsire ku gaba daya wala usalliban nakum fi juzu'in nakali sai na sa an tsire ku wato kida a jikin ku tittiran dabino ai ala fi anan yana nufin ala ko mun yana magana cewa wani lokaci ayoyin alqur'ani zaka samu wani harafi yana niyaba a wani harafi yawwa saboda haka fi anan yana nufin wato kenan abuna abdullahi dan abbas yake cewa kana awwal man suliba wa awwalu man qata'a al-aidi wal arjul shi fir'auna shine farkon mutumin da yasa aka tsire dan adam shine farkon mutumin da ya punishin din mutane ta hanyar a yanke hannu a yanke kafa wato kidan a lokaci daya a yanke hannun mutum a yanke kafarsa yana ta wutsi wutsi kuma a zuwa tsire shi a je a kafe shi to fir'auna shine ya fara irin wannan wato kenan to sai mutanen suka cije suka ce inna ila rabbina munqalibun shikenan ba ba matsala ka je kai haka amma mu ba za mu yarda da abin da ka faɗa ba kuma yanzu mun tabbatar in ka kashe mu za mu koma zuwa ga ubangiji ne aikanta haƙaƙna mun tabbatar anna ilaihi raji'un mu guna ga Allah madaukakin sarki za mu koma wa azabuhu ashaddu min azabika kuma wallahi azabar da Allah zai mana yanzu tunda mun gane gaskiya muka ki karbanta wallahi ta wato ta tafi azaban da kai za ka yi mana yawwa walikaluhu barin Allah madaukakin sarki da zai mana ya ninka wato kenan naka saboda haka kai komai a wata aya suka ce faqdi ma anta qadi inna wa taqdi hadhihi alhayati dunya duk abin da zaka hukunta je ka hukunta ina ce da iyakacin ka duniya zaka bi mu lahira ne can ma ka sa a tsire mu ba zai yiwu ba don haka sai kenan sai suka koma zuwa ga ubangiji suka ce rabbana afirka raina sabran ya Allah ka ba mu hakuri Allah ka kwararo mana hakuri Allah ka sa mu daure Allah ka sa mu ci wannan jarabawa mu'mini kullum abin da yake fitar da shi shine alluju ila Allah ya zama ya fake a gefen Allah madaukakin sarki ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki kaga sun tabbatar da abin ya fi karfin su kuma tabbas za su iya yin ridda amma sai suka koma zuwa ga ubangi suka Allah maɗaukakin sarki ka kwararo mana haƙuri mu haƙon ɗin mu daure ɗin afirka alaina sabran wata wafa na musulmi na ko Allah maɗaukakin sarki ka karɓi ranmu muna musulmi ka karɓi na ai ka karɓi ranmu wato kenan mu tabi'ina linabi ka Musa alaihi salatu wassalam muna masu biyayya ga annabinka Musa alaihi salatu wassalam wannan yana daga cikin abin da ke nuna mace ashe dawon annabawa duka zuwa ga musulunci ne yawwa Musa alaihi salatu wassalam da yazo abin da ya karantar musulunci ne kaga mai biyansa suna ce Allah ka karbi ranmu Musa musulmi Allah ka karbi ranmu muna musulmi wa kala fir'aun sai fir'aun yake cewa ko fa ne kamar na wata aya suke cewa fir'aun yake kaluli fir'aun suka ce mai fir'aun a ayan da muka karanta ba fa kadima anta kadi inna ma takadi hadi yana ayatu duniya duk abin da zaka yi kai iyaka duniya ne inna amanna bi rabbina mun yi imani mu da ubangijin mu li yaghfira lana khatayana abin da muka yi a baya na sihiri da muka yi ta yi muka yaudari mutane muka yi ƙarya muka zambaci muka kashe wani muka lalata rayuwar wani wannan muna fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kuma akaratana alaihi min as-sihr wannan sihirin da ka samu muka yin yanzu mun fahimci cewa a tilas muke so muka yi wannan abu don haka Allah madaukakin sarki muna fata ya gafarta mana wallahu khairu Allah madaukakin sarki shi ya fi alkhairi akan kowane lamari wa abaka Allah kuma shi ne mai wanzuwa amma kai ma wata rana za a neme ka a rasa amma Allah madaukakin sarki shi zai wanzu innahu yadda lamarin yake man yatarabahu mujriman duk mutumin da ya mutu ya je gaban Allah yana mai laifi baina lahu jahannama ma dama ba musulmi bane to wuta da jahannama za ta tabbata a gare shi la ya mutu fiha wala haya kuma aka sa mutum a cikin wutan jahannama shi ba macece ba shi ba rayayye ba ba zai rayu ba a sakan daya za a iya kone shi sau saba'in a dawo da shi a kone shi a dawo da shi a kone shi a dawo da shi a kone shi a dawo da shi to ina amfanin wannan ran kullama najja juluduhum badallahum juludan ghayraha wannan ko duk ba dan komai saboda azaba ne wa man yati mu'mina duk wanda ya zo gaban Allah madaukakin sarki ranar tashin alkiyama yana mai imani kada amila salihan kada amila salihati ya aikata ayyuka na gari wala kalahum darajatul ula wannan su ne suke da daraja wadda take madaukakiya don haka wannan shine fatar mu saboda haka yanzu mun yi hukunci cewa ba za mu bi ka ba fir'auna نكتفي بهذا القدر ونتوكل على الله ونكو فدا daidai Allah madaukakin sarki ka ba mu ladan ka ba mu daman aiki da shi abinda muka kuskure Allah ka gane da mu kuskuren Allah madaukakin sarki ka gafarta mana to za mu dakata nan insha Allah ta'ala Yau ma tambaya ɗaya ne?